بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safin ranar asabar 15 ga watan safar shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 9 ga watan august 2025 wannan shine darasi na 25 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah daga cikin rasail ɗinsa yana magana ne akan ka'idar kauna da alakar ta da imani da tauhidi da ainihin bautar Allah kamar da Ibn Taymiyyah ya saba yakan tattauna mas'aloli daban-daban a gefen asalin mas'alar da yake tattaunawa Allah ya saka mishi alkhairi idan za a yi tunawa yana yi mana bayani akan wato matsalar ƙauna da take zarmewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam har ta kai zuwa ga daduro ko mu'amalan namiji da namiji ɗan uwansa ko abu makamancin haka za mu tashi inda yake cewa fal'iƙlalu wal istighfa'u khairun min hadhihi wujuhi walakin qad yuqtaranu biha ma yakunu a'zama min ba'd al-musafahati wal mujahara yana magana akan wato yin sako a bayyane da kuma yin sako a koyi ta fuskar muƙarana cewa wanda ya bayyana ya fi laifi fiye da wanda ya koyi ya kawo hadisai waɗanda suka yi magana akan wato a tsoratarwa da nuni zuwa ga munin bayyana barna da kuma nuni zuwa ga sassauci ko rangwame ko fatan tuba ga wanda yake yin barnarsa a ɓoye har zuwa kan hadisin kullu ummati mu'afan ila al-mujahirin wanda shine kashabun na makaranta to sai yake cewa fal iqlalu wal istighfa'u taqaita barna da kuma ɓoye ta khairun yafi saukin matsala min hadhihi al-wujuh ta wannan fuskar ta fuskar cewa wanda yake barna a ɓoye to akwai alama haifiya da ragowar imani da ragowar tsoron Allah kuma boye wanda yake yi ya karanta kofofin yaduwar barnan walakin yace to amma fa kad yuqtaranu biha min biha ma yakunu a azama min ba'dil musafati wal mujahara wannan barnar da yake a boye wani abu na iya haduwa da ita sai ya sanya kuma ta zama ta fi girman laifi fiye da wancan da aka bayyana al-musafaha shine daduru wal mujahara da yake barna a bayyane wahiyal mahabbatu wat ta'zim wanda yake yin barna a koyi amma ya zama akwai kauna da girmama abokin barnar sa din nan kauna da girmamawa wacce ke tayi nisa waɗannan abubuwan kad tujibu mahabbata ma yuhibbu al-khalil wanda za su sa ya dinga kaunar abinda abokin dadaransa ke kauna wata azimu ma yu'azzimu da girmama abin da yake girmamawa wa muwalati man yuwalihi da kaunar waɗanda yake kauna wa mu'adati man yu'adi da kiyayya da waɗanda yake kiyayya wal istisraru bidhalika wan nifaqu bihi da kuma koye wannan abu a zuciyarsa da lullube shi to idan aka samu irin wannan faqad takunu fi hadhihi muwalati والمعادات والنفاق من الأدوان والضرر على المسلمين أتكن wannan irin boyayyar kauna da muwalati da gaba da munafunci za iya samun ta'addanci da cutarwa ga musulmai a'azamu mimma fil mujaharati wal musafaha fiye da mujarradin bayyana barna ko yin daduro me yin barna a koye da aka ce asali laifinsa bai kai wanda ya fito ya bayyana ta ya ɗauke ta matsayin sana'a ba to a iya samun yanayi wanda shi ne yi a ɓoyar barnar tasa tana cakuɗa da wani laifi na musamman wanda zai iya kawo ma al'umma matsala da fitina fiye da wannan da yake bayyanawa musamman wanda yake bayyanawa shi barnat kawai karuwancin ta kawai take ba ta yin wani abu wancan kuma da yake yi a boye kuma yana tsafi yana yana cin naman mutane yana yana hada kai da yan abin nan yan bandits yana safara kwayoyi waɗannan barnat yana yin sa boye to kaga cutar wasu ta nannanka akan cutarwa take karuwanci ko iya karuwancin take kenan ina fata mun gani sai ce wa yakunu zalika bi manzilati al-kafir al-mu'lin kufra wa hadha bi manzilati al-munafiq sai da wanda yake yin barin na abu a bayyane mai yin daduro a bayyane sai ka kwatanta shi da kafiri wanda kafircin shi fito fili kaga shi an san matsayinsa an sai da za a mu'amalance shi shi kuma da yake a ɓoye sai kwatanta shi da munafiki wanda ke bayyana musulunci alhalin a ɓoye munafurci ne da kafurci a zuciyarsa kaga wannan cutarwarsa ga musulunci ta fi tsanani matsalarsa ga musulunci ta fi girma fiye da wanda yake kafiri a bayyane fa amma idan lam yakun udwanun ala an-nas yace amma idan yana babu wani ta'addanci akan mutane wa tadyi'un li huquqihim babu wani wato cin zarafin haƙoƙinsu lintifa'il mahabbati aw li ghairi zalika saboda koruwar waccan kauna ko na makamancin haka fal awwalu to na farkon mai bayyanawa akhbasu yafi nuni wa ahashu yafi alfasha wa tafawutu shururi fil qadari was sifati kathir abubuwa na laifuffuka akwai zarceceniya mai yawa tsakankanin su wajen abin nan alkadarin su wajen nauyin su da yanayin su kama ya tafadar alkhairu aidan fil qadari wal wasf kamar da ayyukan alkhairi suke da bambanci ayyukan barna suna da suna da zarceceniya misali a ce da dan sani da da da mai sata ya haura katanga da dan fashi da dan bandit da dan abin nan dan yahudu waɗannan cin duke mutane suke da barna amma kuma zalunci su ba ɗaya bane hukuncin su ba ɗaya bane to haka a wajen ayyukan alkhairi su ma haka da aikin da mutum zai yi wanda ya shafe shi shi kadai da aikin da zai yi wanda alkhairin shi zai kai ga wasu kaga akwai bambanci haka wajen yawan dukiyar da wanda ya sa kuɗin shi gina masallaci ga baki da da wanda ya kawo gudunmawar bulo ɗaya ko bulo biyu kaga ba za su daidaita wurin lada ba ina fata mun fahimci wannan haka da wanda aka kullum ake tada sallah da shi a tsawon gaba da wanda yake zuwa mafiyar lokaci masbuki ba za su zama ɗaya ba akwai zarceceniya wajen ayyukan alkhairi haka na akwai zarceceniya wajen ayyukan barna Allah ka tsare wal wajibu istimalul kitabi was sunnati fi jami'il umur yace abin da yake wajibi akan mutum shine duk abin da za a aikata to ayi aiki da ka'idojin alqur'ani da sunna a duba me Allah yace me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zama duk hukuncin da za a yi an gina shi ne akan haka ولا ريب أن هذه المخادنة وملك, وملك اليمين ونحو ذلك مما فيه اشتراك في محرم مضاد للحلال لا بد أن يتضمن من المباه ما يسير فيه من الشبه بالحلال يشكم باب شكا أكن شوائر ونن المخادنة شيني وتزمن دادر وملك اليمين ودكما وتو abin nan mutum ya mallaki baiwa ta hanyar ta zama baiwarsa a yaki ko ya siya kuma kamar haka wani hau zalika da ire-iren wannan imma fi ishtirakun fi muharramin mubadin lil halal wanda akwai inda aka samu tarayya tsakanin abin da yake halal shine kamar mulkul yamin da abin da yake haram shine kamar daduru to amma akwai da suka samu tarayya a zahirinsu wajen halas da haram da suke kishiyantar juna amma sun yi kama da junansu a bayyane labudda an yi tadammana min al-mubahi ma yasiru fihi min ash-shubahi bil halal akwai abin da yake cikin sa wanda yake halas ne da zai ja shubuha har ya kai ga zuwa ga mutane su halasta wa kansu wato mulkul yamin halas ne mutum ya taki bai wasa wanda yake wanda yake mallaka ila ala azwajin aw malakat aymanu to daduro kuma a cikin abin da ke kai mutum hayya kai yi wannan akwai abin da asali halas ne wataƙila magana da ya daita a karan farko ko ko kyauta da ya mata ko ganinta da ya yaji yana santa wannan mujarradin wannan bai kai shiga haram ba sai amma sai daga baya ne ya ta tafiya har ya wuce maka idarawa to wannan abin na halas na farko-farkon shi ne yake zama shubha ko kuma zari'ar da mutane suke takawa har su kai ga haram shi sa ake kulle ƙofofin abubuwa da suke halas masu iya kaiwa zuwa ga haram irin faɗin Allah kullil mu'mina yahuddu min absari da ire-irensu malam ya ci gaba da cewa wala la budda an yatadammana min al-mubahi ma yasiru fihi min ash-shubahi بالحلال ومن التمييز عن الحرام المحض ما يكون فيه رواج له كما akwai abinda a ƙarƙashin bambance shi daga haram akwai abinda yake sa ya samu wato rawad ya samu ɗaukaka ko ya samu fice izil haramul mahadu min kulli wajihin la yashtadu bil halalil mahadu min kulli wajihin domin tsantsan haram da tsantsa halas ba sa kama da juna ta kowace fuska wato ba zai shi kama ɗari bisa ɗari ba amma za ya samu wata kamantakekeniya tsakankaninsu watakila ashirin ko talatin bisa ɗari ma'ana abin da yake cewa shi ne a garin ƙoƙarin bambance tsakanin meye halas a cikin wannan mu'amalolin da kuma meye haram za a samu tamayus za a samu inda suka rabu da juna duk da yake za fi a samu wani abu da ya ragu da ya suke kama da juna a cikinsa saboda ba ɗari bisa ɗari suka bambanta da juna ba bal ya kacalin rajulul mamluka da nau'in min al-istikhdam wannan zai kuma da magana ce namiji yakan mallaki bawa domin yayi wata masa wata hidima wannan hidima ta halasce ta halasce kuma ita a tsakankaninsu babu haramci wa yadumma ila zalika listimta to bayan wannan hidimar da zai mishi ta wanki da guga ko gadi ko noma sai kuma ya hada da yana yana neman shi irin neman namiji da yake wa namiji to kaga ya hada da haram din kenan kaga asalin mallakar da ya mishi halasti asalin hidimar da yake mishi halasti amma wannan shine haramun din wa qad yakunu hadha aglaba fi nafsihi min min al-akhar kuma sai zama ran shi ya fi karkata zuwa ga haramun ɗin fiye da halas abinda za su aikata na haram to ya fi zaƙuwa zuwa gare shi fiye da hidimar da za a yi mai ta halas ƙoƙari ya kunu bil aks ko kuma ya zama akasin haka wato ya fi shaƙuwa da shi ta fuskar hidimar da yake masa amma kuma yakan yi ɓarna tsakaninsa da shi wa zalika listikhdam qad yakunu mubahan fi shari'a wancan aikin da ya saka shi ta yi aiki ne wanda yake halas kamar da makwatanta yana tuka shi a mota ko yana mai wanki da guga ko makamancin haka wa kad yakunu fihi naw'un min adh-dhulmi wal udwan da yi kuma a cikin asalin aikin da yake mishi din ma shi ma akwai wani zalunci da ta'addanci kamar mene imma bistirqaqil haram kamar ta hanyar bautar da yaya idan asalin shi ne wanda bai halasta ya bauta ba wanda bai zama bawa ba to kaga bautar da shi zalunci ne da wuce iyaka wa imma bistira'il mamalik li nafsihi bilmalil magsubi ko kuma ya zamana ya siyo bayin ne ya mallaka wa kanshi su amma dukiyar da aka yi amfani da ita wajen siyo bayin dukiyar ce take ta haram an kwaci ta kwace ce min baitul mali ko da ya kwasa daga asusun gwamnati au ghairi ko wani abu makamancin haka kamar yadda mutum zai kwashi ya satan kuɗi misali na gwamnati sai ya sai gida ko ya sai mota yanzu kaga mu'amalar da yake da mota halas ce amma a ciki akwai wani nau'i na haramci shine ta ta fuskar asalin kuɗin ko kuma ya zama motar shi ta halas ce da kuɗin halas zai siye ta amma kuma yana safarar ƙwaya da ita ko safarar giya kaga a cikin abin halas da ya mallaka kuma yana wani aiki na haram ina fata muna ganewa shi yake cewa wa imma fi istikdamihim ala wajhi al-kibriya ko kuma ya zama mutum yana amfani da bayinsa ta fuska ta nuna girman kai wal'ulu fil ard nuna cewa shi ya ɗaukaka a bayan ƙasa wato yana so a ga cewa shi mai wadata ne mai arziki ne kamar irin convoy misali na na motoci wanda ya wuce kima ko wanda yake na alfahari ko makamancin haka da idlalihi lahum fi ghairi fa'atin lahi ta hanyar ya saryatar da su ga abin da ba da'a ba ga Allah wa idlalin nasi bihim fi ghairi fa'atin lahi ko ya dan kwafar da mutane ta hanyar amfani da bayin nasa ga abin da ba biye Allah ba wato ya sa su yi zalunci ko ya sa su tirasa wani ko ya sa su daki wani ko makamanci haka ila misali zalika min alwujuh allati yakunu fiha min adh-dhulmi wal udwani umurun azimatu yace da dai wasu misalai irin waɗannan waɗanda suke da alaka da wannan mas'ala wanda a cikin su akwai zalunci akwai ta'addanci mai girma wa yanzamu ila zalika al-fahisha to sai ka hada da cikin lissafi hada ita al-fahisha din wa kadhalika fil mukhadana allati suratuha mu'akha mu'akha قد تكون لأجل الاستئجار لصناعة ونحوها yace haka nan ma kuma a cikin wato zaman wato wannan muhadana zaman daduro wanda namiji da namiji dan uwansa ko mace da namiji ko makamancin sa wanda a zahiri sai kaga yayi kama da ɗan uwantaka wata wata wata dangantaka ce kaman mu'aka kad takunu li ajali listijar wata kila asalin ta an gina ta ne don al'istijar wato lebo bai wa mutum wani aiki da sana'atin don wata harka wani hauya kuma kamanci haka mutum ya ajiye sakatariya ko wata assistant ko wani yaro mai aiki a gidansa ko ofishinsa wanda asali wannan aikin ne ya haɗa su daga baya kuma sai ya mai da ita ko ya mai da shi abokin mu'amala ta alfasha. Baka ta kunu litta'allumi sana'atin ko a wajen wani koyon wata sana'a au kitabatin au qira'atin au ilmin au ta'dibin wa tanwir ko a makaranta ko wajen koyon karatu ko koyon wani ladabi ko wata sana'a ko wani wasa wa gairi zalika min umuri mubahati wal mustahabbati wal wajibati fi din da wasu abubuwa makamantan waɗannan wanda suke kudai halas ko mustahabi kuma wajibi wa qad takunu likafalatin wa tarbiyatin ko kuma ya ajiye shi ne ko ya ajiye ta ne a gidansa don ɗaukar ɗawainiyarsa ko ɗawainiyarta maraya ne ko wani ɗan uwansa ne wa tarbiyyar in ma da yutmin yutmin zalika sari ya ajiye yaron ne a gidansa saboda maraya ne au gurbati ko saboda bai da wanda ya rike zai rike shi au li karabatin bainahuma ko dan ɗan ƴan uwantaka cousin ɗin shi ne ko ɗan ƙanin sa ne ko makamancin haka au nahu zalika au gani zalika ko makamancin wannan وقد يكون اشتراكا محضا في صناعته وكما اذا ما باس da wata dangantaka tarayya ce kawai ta wata sana'a au tijarati au bihamli mali ko kasuwanci ko kuma ya bashi aiki na ya aje masa wata dukiya ko ya daukan masa ita ko ya masa gadin wani shago ko office ko gona au mujawaratin wasila kuma kautaka duk wannan yana iya faruwa a sanadiyar su au ta'allumin أو تأدب أو غير ذلك مما يشرك الناس فيه لغير فاحشة daga ne cikin abubuwan da mutane asalin tarayyar da suke a kai ba tarayya ce ta alfasha ba bi sharikatin mubaha tarayya ce ta halas au ma'amurin biha ko tarayya ce wadda shari'a ce umarni da ayita au manhiyin anha ko ta tarayya ce da aka hana wa yakunu bainahum fi dhalika min at-taqa'ud min at-ta'aqudi wat-tahaluf ya zama a tsakankaninsu akwai yarjejeniya ko alkawarin taimakon juna ma ya kunu bainal mushtari kai ne fil umuri kamar da aka san tsakankanin musu tarayya a wani abu wa kad yusamma zalika sadiqan yaje yana ci mishi aboki wa rafiqan ko abokin tafiya wa samma wa summiya bitarkiya biturkiyati a yaren turkiya ana ci mishi khoshda sha khoshda sha wa gairi zalika wa huwa min qismit tahaluf wannan khushdashi din shi ma ya kama da tahaluf da aka sani tsakanin larabawa fa yakunu bainal mustarikaini fil halal wal haram min al muawadati wal musharakati sai da mazakankanun su akwai taimakekeniya da tarayya imma ala ghairi fahisha tarayya da taimakekeniya wadda ba ta da alaka da alfasha wa imma muawada bitilka wa takunu shubaha ma'a shahwa ko kuma ya zama a cikin tarayyar akwai ita alfashin a ɓoye sai zama akwai shubuha da kuma sha'awa da ke tasowa tsakankaninsu fa galibu muqo'il muharramat min hadha albab mafi yawan abin da ke jawo faruwa alaƙoƙi na haramun daga wannan kofar wa qad lubbisa fihi wa qad lubbisa fihi alhaqq bil batil akwai cakuɗe ne gaskiya da ƙarya a ciki wa ushrika fihi alhaqq wal batil kuma akwai tarayya tsakanin gaskiya da ƙarya ciki wato wannan yana nuna maka shi wannan ɗabi'a tsohuwa ce ma'ana tarayyar mutane da junansu waɗanda suke ko dai namiji da mace waɗanda ba muharramai ba ba ko ma'aurata ba tarayyar nan ko dai ta hanyar a aje ta aiki a gida ko marainiya ko 'yar makwabta da ke shigowa tana reno ko wata bakuwa ko a ofis ko a kasuwa ko a wata harka ta kasuwanci ko colleague a banki ko a ina ne zai zama ga asali abin da ake din a zahiri abu ne wanda ya halasta hulɗa ce ta halasta amma ita ce take take kulluwa ta kulli ta ƙarfi har ta kai ga aikata haramun kamar da ya ce mafi yawan haramu daga waɗannan ƙofofin ne to sai ka koma ka ɗauko wacce maganar da yake cewa wal wajibu isti'malul kitabi wa sunnati fi jami'il umur abin da yake wajibi ka yi aiki da Qur'ani da sunna akan dukkanin al'amura karka sake kai hulɗa da wata mace hulɗa da ta saba wa shari'a karka sake kai hulɗa da wata mace hulɗa da za ka saki jiki da ita saboda ita mace akwai wani malamin mu da taro da yakan ce in ka saki mace fuska ita sakin maka jiki ita mace haka take duk wanda ya mata kirki ko ya nuna mata tausayi ko ya nuna mata mutuntawa to the next thing kawai ita kuma za ta nuna mushi kauna ne the next thing wannan wannan ɗabi'ar mace ne by default ba dole wai ta kaunace shi kauna ta sha'awa ba amma dai za ta ji a ranta tana son shi kuma za ta nuna mishi wannan so din ko wanda ya halasta ko wanda bai halasta ba ya danganta ga irin fuskar da ya bayar ko irin yadda alaka ta kai to har maza ma wannan yana faruwa da su shine abin da yake cewa har maza idan suka taru a wuri guda irin taruwa misali a gidan yari a hostel a wata a wani wurin sana'a a wani wurin aiki a wani camp to suna kaiwa su ma ga aikata ire-iren waɗannan farna saboda ka ta namiji ka san irin mu'amalar da za ka yi shi shi aka hana kwanciya shimfiɗi ɗaya aka hana ganin tsaraici aka hana shiga wurin wanka tare da sauran abubuwan da aka hana wata namiji za mu kwana a wani hotel a abuja ko sai aka ce ai bai yiwa maza biyu su kwana a ɗaki kawai doka ne suna faɗa ko sai na ga yayi suna da gaskiya ta yi suna da wani experience wani babu da shi dole haka suka hana suka ce ba sai dai namiji biyu su kwana a ɗaki saboda suna da wato experiences a baya na ire-iren wannan barna adults guda biyu namiji suka ce ba sa yadda namiji da namiji wai don kuna abokai ku kama ɗaki da sai dai kowa ya kama nashi da so ibn taymiya yana gaya mana irin wato hanyoyin da suke buɗe kofin barna ne waɗanda a asali a zahiri ba a ganin su kamar zari'a ce zuwa ga barna to amma kullum kamar da ya ce ka dinga tunanin dokokin shari'a da kuma ka'idoji na sabbin zari'a don ka tsira da mutuncinka ka tsira da imaninka ka tsira da nagartaka sai ce wal mu'minu wannan magana zai ta da limanci kwarai da gaske makalle ta yace wal mu'minu yanbaghi lahu an ya'rifa shurur al waqi'a wa maratibaha fil kitabi was sunnah mu'mini ya dace ya san sharrori wanda suke aukuwa da kuma matsayinsu wajen zunubinsu da nauyinsu a cikin ƙur'ani da sunna kama ya rikun khairati alwaqi'a kamar da san alkhairin da suke aukuwa wa maratibaha fil kitabi was sunna da nauyinsu da ransa cikin ƙur'ani da sunna fa yufarriqu baina ahkamil umuri alwaqi'atin ta'ina dan ya iya tantancewa da rarrabe da tsakankanin wato hukunce-hukuncen al'amuran da ke faruwa wallati yuradu iqa'aha fil kitabi was sunnah da wadanda ake so a farar da su a cikin alqur'ani da sunna da yuqaddima ma huwa aktharu khairan wa aqalla sharran ala ma huwa dun dan ya gabatar da abin da yake shine mafi alkhairi ya kuma jinkirta abin da yake shine mai sharri a cikin sa wa yadfa a'zama sharraini bi ihtimali adnahu dan kuma ya tunkuɗe sharri mafi girma ta hanyar wato ta hanyar tolerating ɗin ƙanƙanin wa ya ji taliba a azaman khairai bi fawati adnahum kuma don ya ribaci alkhairi mafi girma ko da zai asara ɗayan fa inna man lam ya'rif al-waqi'a fil khalq wanda bai san waqi'in abin da ke faruwa a cikin mutane ba wal wajibu fi ad-din da abin da yake wajibi a cikin addini ba lam ya'rif ahkamallahi fi ibadihi ba zai sanya ya Allah ya bayin sa hukunce hukunce ba wa idan lam ya'rif zalika idan bai san haka ba kana qawluhu wa amaluhu jahil da abin da zai fada ko zai aikata jahilci zai fada ko ya aikata wa man abada Allah bi ghairi ilmin kana ma yusidu akthar mimma yuslih wanda kuma dai ya zama maganar sa da aikin sa da jahilci ne to barnar da zai shi tafi al gyaran da wato abin da yake cewa a takaici shine wajibi ne ya zama rayuwarka ta musulmi ta ginu akan ilimi kuma ilimi wanda ya shafi alkur'ani da sunna wanda a cikin shi zaka bambance ayyuka da ladansu da matakansu na alkhairi da kuma ayyuka da zunubinsu da matakansu idan na zunubi ta yadda idan suka haɗu a wuri guda to za ka iya kana da ƙa'idoji na tarji shi ne khairul khairai da abin nan da akhafu sharrai kamar yadda muka karanta a can baya ka zaɓi alkhairi mafi girma kuma ka guje ma sharri mafi girma ko da za ka haɗu da wani ƙaramin sharri sannan ka zaɓi alkhairi mafi girma ko da za ka yi asara alherin da bai kai shi ba shi ne yake cewa duk wanda bai da masaniya akan ire-iren waɗannan ka'idojin kuma yazo zai yi magana ko zai aiki a cikin addini to ƙarshe barna zai maimakon gyara wa idza arafa zalika fala budda an yaqtarina bi ilmihi al'amal alladhi asluhu mahabbatuhu lima yuhibbuhu Allah idan mutum ya san wannan to ya sani da cewa abin da ya sani din nan wajibi ne ya tarfa shi da aiki a aikace wanda aikin shine asalin abin da ke gwada ƙaunarka ga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzo sallallahu alaihi wasallama wa bugdihi lima yabghuduhu Allah wa rasuluhu da kuma cewa kana kin abin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ki wa majtama'a fihi al-habibu wal baghid da kuma abin da za a iya samun tarayya a cikin sa na abin so da abin ki al-ma'mur bihi wal manhiyu anhu a samu tarayya abinda ake umarni da wanda aka hana awul halal wal mahzur ko abinda yake halal wanda yake haram kamar yadda yake tarayya a cikin mallakan bawa halas ne mallakan bawa amma haramun ne yin luwadi da shi ko makamancin haka yace a aba kullu bi haqqin haqqan sai ga yana ba kowane mabucin haƙƙi haƙƙin sa ya kuma nasu bil qist dan mutane sai akan adalci fa inna allaha bi zalika anzala al kitaba abinda Allah ya sauka da Qur'ani dan shi kenan dan a tsayo akan gaskiya da adalci wa arsalar rusula ya aiko annabawa da manzanni fal ilmu bil adli qabla fi'l qabla fi'l al adli wajibi ne mutum ya san meye adalci kafin ya ce zai aikata ya zama kan ilimi fa idza alima wa ahabba kana min tamamihi al jihad alayhi idan mutum ya san Allah kuma ya kaunaci addinin Allah to sai ya zama cikon wannan shine wato jihadi akan haka gwagwarmaya don tsaye da addinin Allah don samar da kauna a cikin zukatan albayi game da Allah kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah ya ce wa laqad anzalna rusulana bil bayyinati hakika mun aiko mun aiko manzanninmu da bayanai na dalla dalla wa anzalna ma'ahum al-kitaba kuma muka saukar da littafi jinsin littafi kane wanda ake baiwa annabawa da manzanni wal mizana da ma'auni da tantance abubuwa li yaquman nasu bil qist dan mutane sai akan adalci wa anzalna al hadida sannan kuma muka saukar da karfi wato makami kenan da za a yi jihadi fihi ba'sun shadid akwai tsanani tare da shi wa manafil nas da kuma amfani ga mutane wanda yake jin magana mabayyaniya ya kirko da alqur'ani ko littafin da aka yi ko da da manzo ya kuma yin aiki da ma'auni na adalci to sai a samu shi ma'auni na makami shine wa anzalul hadida fi basu shiri wal ilmu huwa tariqun ila al-amal wa sababun shi ilimi shine hanya da ke kai mutane zuwa ga aiki kuma shine sababin samu aiki kama qila fi qawlihi ta'ala kamar yadda aka faɗa game da fassarar faɗin Allah wa atainahu min kulli shay'in sababa sababa ay ilma game da zulkarnain Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi ilimi game da komai da ya kamata a ba irin shi ilimi akai kullu ce wannan juz'iyya fal ilmu bil khairi sababun ila fi'l dan mutun ya san abu alkhairi ne wannan yana zama sababin da zai sa ya aikata shi wal ilmu bil sharri sababin ila man'i sanin abu kaza sharri ne shi kuna iya zama dalili na mutum ya hana daga abu hadha ma'a husnil niyya amma ga mai kyakkyawan niyya wa illa in ku ba haka ba fa nafsul ammaratu bisu'i kar ya kuno ilmuha bisu'i sababul lifi'li rai wanda take mummuna mai mummunan tunani idan ya san kaza abu mummuna dai kun ya guje shi wannan sai ya sa ya je ya aikata asali idan mutum ya san sharri idan idan zuciyar shi kyakkyawa ce to wannan yakan sa ya guje mushi amma akwai wanda yake zuciyar shi mummuna ce in ya san sharri sai ya zama mai kun ya guje mai sanadiya ya aikata shi kenan in ba haka ba dan me zaka ga misali likita na shan taba ko giya ya san akwai sharri a ciki ko ya san akwai cutarwa a ciki amma saboda zuciyarsa mummuna ce to sai ya rufe ido kawai sai aka sharrin nan to haka musulmi wanda ya san sharrin sata sharrin kisa sharrin zina sharrin ƙarya sharrin cin amana abinda yake nufi da zaran ya tuna wannan sharrin sai yake aikatawa kama kun da yake da mummunan rayuwa mummunan kalbi mummunan nafsi yana sanadin sai ya rufe ido ya shafa ido shi toka sai je sai ya aikata to shi sa shi a irin wasu a wurin wannan sanin sharrin bai da amfani kwata-kwata a wurinsa ya ce wa bil khairi sababin limatihi idan mutum mulke shi mummuna ce alkhairin da ya sani din ma sai zama sanadiyar ki aikata alkhairi wa kadhalika al-ithm wal baghy bi ghayri al-haqq hakanan wato zunubi da ta'addanci wanda ake yin shi ba da gaskiya ba misal al-khamr alladhi tukhira minhu anwa'ul musakkirat al-muskirat wa qila innaha haram wa sumiyat bi ghayri asma'il khamri wa hiya min al-khamr yace misalin abu mummuna wanda mutane sun san mummuna ne amma kuma saboda rashin nagartar zukatansu sai su aikata shine wasu nau'o'i na giya giya an san abu ne khabir amma sai a kiran shi da sunan shi na giya sai a kira shi da wani suna daban kuma sai a je sai a aikata a shaɗin kamar da annabi yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama mutane za su zo suna halasta giya annabi yace yusammuna habi ghairi ismiha za su dinga kiranta da wani suna can daban wa kadhalika zulmul ibadi fi nufus wal amwali wal a'rad to haka dan zalincin da bayi suke wa junan su game da rayuka game da dukiya game da mutunci fihi ma qad summiya haqqan wa adlan wa shar'an wa siyasatan wa jihadan fi sabilillah akwai zalincin da za a yi bawa game da ransa amma sai a ga ai adalci ko ɗaukar fansa ne ko kuma ai shi ya fara alal misali yanzu mutane da san kama ɓarawo kawai su ga ai sun yi justifying makansu kawai a kashe shi a watakila ma bai tabbata ma a bincike cewa sata yi ba wata shuba ce kawai kafin ya ankara kawai sai a kwantar da shi kaga wannan yanzu menene zalunci ne da mutane suke wa kansu justification suke justifying ma kansu ai an dade ana mana satar takalmi ana mana satar wayoyi ana mana satar babura to dole mu kama wani kuma mun mun taba kamawa mun kai mai yan sanda mun taba kamawa mun kai mai yan banga ba mu ga waraka a cikin haka ba to kawai sai mutane su dauki mataki da kansu kaga wannan ta'addanci ne akan rayuwa ta'addanci ne akan rayuwa ko mutum ya kama ya kama misali barawo a shagonsa na kasuwa irin masu ɗan saka hijaban nan ta yi sata ta ɗan ɗauki taliya ko wani abu sai a mai dukan kawo wuka a mai jina-jina sai mutane su ga wannan ai daidai ne adalci ne kuma har ƴan uwansu mutane su dinga yaba musu cewa kun kyauta gare da kuka yi haka haka wal amwal zalunci a cikin dukiya mutum ya abashi mukami ya dumbuji ku ya sa kuɗi hannun shi a cikin lalitar al'umma ya danka kuma sai da shi da ƴan uwan shi da kusa da shi sai suna mashi ai daidai ne ai halas ne ai ya ciri rabon shi ne da na ƴan uwansa ko mutum ya ci bashin gwamnati ya ki biya ya ce ai ya cira a cikin haƙƙin sa ne irin da mutane suke yanzu ko a ba mutum wani supply ko kwangila sai su haɗa kai da shi da mutanen da beneficiary ɗin sai to ai mu ba abin da muke so muke kawai a rarraba mana kuɗin shi to shi kenan tun dama kuɗin su ne barkai a raba musu ya raba musu 50% ya rike 50% ba haka yake yi ba an ce za a ba su kayan noma da kayan ban ruwa da shanu da sauransu ce to shi kenan ne kun da ba ku wannan kayayyakin bari a raba muku dubu hamsin hamsin hamsin shi kenan kowa ya je a ɗauki hotuna ce an basu kaga mutane sai su ga wannan shine mene siyasa ko tunda shi ake yayi maimakon aje a mutane ayyukan da ya kamata wanda suke bukata wanda zai amfane su abin da al'umma take bukata shi ne a gyara makarantu a gyara asibitoci a kawo tsaro a sauƙaƙa wa mutane harkokin sufuri harkokin noma da kiwo da abinci wannan shi ne asalin bukatar da mutane suke yi ta wanda ta inganta rayuwarsu da sai a ƙin wannan sai a ta musu titina a ta yin gadoji masu kama da doron zabuwa a ta yin wasu wasu abin nan me za a ce ne wasu wasu elephant a white elephant project da supply na ƙarya ranar na jigun wani malami ziyara wata tafiya da nake sai yake bani wani labari cewa wani dan kwangila yace yanzu nan ya tashi a nan wajen dan kwangila ne babba ya zo ya same shi ce Allah gafarta mala an bani kwangila zan gyara asibitoci primary health care centers a wata jiha sun fi guda 50 aka bashi kwangila zai gyara bayan an yi sainin kwangila da komai kuɗaɗe ne masu yawa sama da miliyan 300 kamar da malamin yake bamu labari sai jami'an gwamnati da suka bashi kwangila wanda su ne tsakankanin shi da gwamnati ban san ko su waye ba ko tagila ko procurement ake ce musu ko commissioner ko dai waye ma ko sai suka suka same shi ta bayan fage cewa to wannan kwangila ba sa so a yi ta su ake kawai su suke kawai ya ba su 50% na kuɗin shi ya rike 50% ya ce to ya za a yi kira suka ce kai ya damu akwai wasu kayayyaki dama can baya da wata ƙungiya NGO ta kawo na agaji suna ajiye da su to za a zo a zuzzuba su a asibitocin a ce su ne kawai wannan kwangilan sai ga ato ai wannan abu ne mai kyau tunda dai a da yalwa dai za dai a saka kayan a cikin asibitin ba zai zama babu kayayyakin ba ko za a kawo wataƙila magunguna ne da da stationaries da kwamfutoci da zanin gado watakila da abin scanning da sauransu to amma yana neman malami da zai bai shi da safai shi ne samu wani babban malam ya je ya dinga launaye magana yana nuna wa malamin fa wannan abu ne in ba a yi haka ba ma to hala za a yi asara ga baki daya ba su kawo wancan din ba kuma kwangilar za su zo ma su ita sun yi rubokin ko sai ya gama a ce ba daidai ba shi dai a bashi mafita malam ya ce a ba ka mafita ba so kake ran je lahira ni a dakatar da ni kai ka wuce ya gane irin magana Imam Malik to wannan abin fa shi ake yi a nan ƙasar shi ake yi kullum haka ake ciki kuma duk mutane suna wa kansu wannan justification din cewa a ce ai shine adalci shine shari'a shine siyasa shine jihadi fi sabilillah haka nan wal arad da mutuncin mutane yanzu kan tona asirin mutane da tona da watsi da al'amarin mutuncin su to ya zama kamar biki ne wato kai min in maka in ka min sai na maka musamman dai a masu mu'amalar social media mutane da dama an sa su cikin bala'i da wasu ma sun kashe kansu wasu sun shiga cikin depression wasu sun buya an daina ganin rayuwarsu saboda irin cin zarafin da aka musu ko cin amanar da aka musu ko tonan asirin da aka musu ko irin abin da aka dana musu tarko suka fada ci kuma mutane suna ganin yin haka daidai a yi adalci ne wanda ya kawai a yi masa daga miji ya yi mata mata ce miji wa yi wa kankan yi mawa malami yawa ɗalibai ɗalibai su yi ma duk wannan ya zama ya zama abin nan abin ga yan adawa siyasa su yi masu mulki masu mulki sai yan adawa mutane suna ganin duk kowa yana kowa kawai yaya zai ya ci ribar ya yi istiglalin damar da ya samu don ya ci riba akan abokan mu'amalarsa ba wai sai ya buga halas ba yace to wannan zaluncin da yana nan a cikin mutane wa jihadan fi sabilillah da kuma gani ake jihadi irin kashe-kashen da ake a cikin al'umma da daukar fansa mutane gani suke jihadi ne abun mamaki haka waɗannan mutanen dajin da ake cewa bandit zaka ji su ma suna so su justify abin da suke suna jan ayoyi suna nuna cewa an musu ne suke yi suna nuna cewa su ma mutanen Allah ne abin sai baka mamaki malam mamaki ma ya baka mamaki kada sai wace rayuwa ce muke ci ka ji dan ta'adda na jan aya wai shi ma yana so ya justify wai abin da yake wanda wanda ya tabbata kuma ƙarya ne kowa ya san ƙarya ne to wannan irin yanayi na na al'umma kamar yadda nake fara bayanan da ibn taymiyyah nan maka cewa ashe tsohon tsofaffin matsaloli da suke cikin wannan al'umma ta mutu dan adam وهو من الكفر والفسوق والعصيان alhalin kuma kafirci ne ko fasikanci ne ko saban Allah ne bai da alaka da adalci ko shari'a ko shugabanci ko jihadi wal isyan ma la yusihi illa Allah abinda babu wanda ya sai kididdige sai Allah wa kadhalika al-ishraku billahi bighairi haqqin haka nan ma zaka ga shirka da mutane suke wa Allah sai su juya ta su ce addini ce su ce gaskiya ne kamar yadda sufaye suke su je kabari su yi saban Allah su kira na cikin kabarin kuma su ce a addini in an ce ba haka ba su ce ai ana kin waliyi ka duba ka ga irin wannan canza alƙalima wal qawlu bima la yu'lam ko kuma magana a cikin addini ba da ilimi ba yanda su kuma yan ta'alu suke kenan mutum ya sa kanshi a cikin wata sabgar da bai san kanta ba bai da ilimi a kanta bai da kwarewa a kanta kuma ya ce dole sai an saurare shi kuma duk wanda bai saurare shi bai ce fasiki ne ko kafiri ne ko batacce ne ko tahiri ne min anwa'il ghuluw fi din wanda yana cikin nau'in zakewa a cikin addini wattikhadul ulama'i wal ubadi arbaban min dunillahi da kuma riko da malamai riko da shehunnai riko da masu bautar Allah a matsayin kamar wato wasu alloli kuma bayan Allah su inda ake riko da shehunnai ana girmama su fiye da abinda shari'a ta harsa girmama su wal qawli bi tahrimil halal da kuma halasta haram wa tahlilil haram da wato haramta halal da haram da halasta haram wa anwa'ul ishraki bil makhluqat da kuma wato wasu nau'o'i na sanya abin tarayya ga Allah cikin abin halittarsa ibadatul laha ibadatul laha ta hanyar bauta musu wasti'anatan biha da neman taimakon su wa guluwan fiha ko zakewa wajen girmama su wa qawlan 'ala Allah bi asma'i wa sifati wa akami ko yin magana game da sunayen Allah sun fashi da kunce kuncen sa ma qadda khala fi dalika duk waɗannan suna shiga cikin min al-batil alladhi sumiya bi asma'in mahmudatin aw ghairi madmuha duk waɗannan abubuwan suna shiga cikin barna wanda ake kiranta da suna ba na barna ba duk wani abin da ya ambata tun daga kan wato zalunci a cikin dukiya ko a cikin rayuwa ko a cikin mutunci da kuma guluwi da shirka da Allah da girmama malamai fiye da alkadarinsu da halasta haram ko haramta halas da yin shigege a harkar ilimi da guluwi wajen girmama wasu mutanen kirki da kuma yi wa Allah wato shirka da kiran sunayen Allah da sufofinsa ba yadda Allah ya fasara su ba duk waɗannan ana yin su kuma sai a sa musu sunaye masu kyau ba za a kira su da suna barna ba sai da kira su da suna jihadi ko adalci ko addini ko da'awa ko sunna ko salafiyanci ko sufanci ko gyaran zukata sunaye masu daɗi kal ibada kaba ce bauta Allah ne wa zahada ko a ce kujewa duniya ne wa tahqiq ko mutum ya surutun banza ya ce ta hakiki ne wa usulul din ko mutum ya dinga tawilin sufofi yana cewa wai shi yana magana ne akan kaidojin wai shi malamin tauhidi ne wal fiqi ko mutum ya dinga shigege ilimi sai a ce kuma fiqi yake wal ilm ko a ce ilimi ne wat tauhid wal kalam wal faqr wat tasawuf ma la yuhsihi illa Allah wannan wata dunkulalliyar magana ce ibn tabiya yake akan wato asalin mabda'i na mutane game da canza wa abu sunaye don a kautar da hankalin mai ji ko mai gani ko mai saurare zuwa asalinsu wannan dabara ce da ɗan adam yake yi ma junansa tun bayo ba suna na abu yana da tasiri wajen hukuncin da mutane za su mushi to haka kira shi da wani suna daban to sai mutane su kamar hukuncin ma ya bambanta amma a shari'a al'ibratu bil haqa'iq la bil asma' libatula in aka ce misali aka ce zina ko karuwanci da an faɗa kowa zai ci ba daɗi amma sai a ce soyayya ko mutunci aka ce riba ko ko satin kuɗin gwamnati kowa zai ji ba daɗi amma sai a ce alheri ko ko a ce abin nan fa'ida ko mun gani yau aka ce in aka ce abin nan ƙarya ko ko sharri ko ƙazafi kowa zai ji babu daɗi sai a ce mai da martani ko fashin baki ko ko ko ko ko ko analysis da ana ta canza abubuwa sunaye dan mutane su ji cewa ai ba wancan din bane sai su karba to zaka dole ka zama kana kallon me haƙa'i kamar ne fada a baya ya zama na ka san abubuwa ka san me alkhairi ka san me sharri da duk rigar da aka saka musu naka iya gane su da hakikan su wa mimma yanbaghi an yu'rafa anna kullu tabdilin yaqau fil adyan ya daga sabon da ya kamata a sani cewa duk wani canji duk wani canza addini da ya faru bal huwa bal kullu ijtima'in fil alam fil alam fil alam labu da fi min ta'aluf duk wani tarayya a cikin rayuwa to dole sai ya zama akwai at-tahaluf akwai yarjejeniya ta taimakekeniya ko an faɗe ta ko ba faɗe ta ba tana nan huwa al-ittifaqu wa at-ta'aqudu ala zalika shine ittifaki da kuma yin kulli akan haka min ithnaini fasa'idan mutum biyu ne ko uku ba zai yi mu haɗa nan mai katon nan ba sai da muka yi yarjejeniya cewa za mu haɗa wannan lokacin ba zai yi mu haɗu mai tafiya ba sai mun yarjeje wato abubuwa ba sa faruwa sai da yarjejeniya sai da haɗaka da makamantansu fa inna bani adama la yumkinu aishuhum illa bima yashtarikuna fihi dan adam ba sa iya rayuwa su tarayya a cikin rayuwa sai sun zama sa da tarayya akan min jalbi manfa'atihim wa daf'i madarrati sai sun zama sa da tarayya akan abin da zai saman musu da alkhairi ya tunkuɗe musu cutarwa fattifaquhum ala zalika huwa taqaqudu wattahal haduwar su kan abin da zai samu musu alkhairi ya tunkuɗe musu sharri shine yarjejeniyar su da fahimtar juna zaman anguwa ne zaman gari ne zaman makaranta ne zaman hostel ne zaman makwabtaka ne a gona ko a wajen sana'a ko a wajen kasuwanci dole sai ya zama akwai wata yarjejeniya ko da an ambace ta ko ba ambace ta ba ko da tana da wakilanta ko kuma ba ta da su amma dai an yarda cewa ga yadda za a yi misali yanzu kowa ya yarda cewa hanya da kucewa da aka ambata ne don a wuce in za ka tsaya ko dole ka koma gefe ka tsaya gefe don mutane su gaba da wucewa ba wanda ya tsaye da mutu shakar hanya dole za a zuwa ce ya za ka yi haka ya saba wata yarjejeniya sanan ya tsakanin mutane haka in zai sauka daga kan hanya dole yayi alama dole ya rage gudu ya saka alama sauka ko in zaka shigo hanya da abun hawanka dole ne ka tsaya ka duba dama da hagu babu wanda yake tahowa sannan ka shiga kaga duk waɗannan yarjejeniyoyi ne da muka yi da junanmu ko da ba mu san san da muka yi ba amma da yau da gobe ta tabbata mana da haka haka nan a cikin anguwa akwai wata wani yarjejeniya na cewa to nan kowa kofar gidan shi duk da na gwamnati ne amma shi ke da farfajiya nan wurin wurin tara shara ne kada wanda ya sa shara sai a nan nan wurin wurin wasan yara ne da ire-iren waɗannan yarjejeniyoyi waɗanda suke a cikin mutane waɗanda yau da gobe ta sa aka yarda da su kuma waɗanda tun farko zama aka yi aka yi ittifaki a kansu yanzu irin yadda aka aka waye gari duk angoni suka zama ko ina da gate ko ina da yan sintiri ko ina da yan kwamiti kaga wani wani dalili ne ya jawo aka yi ta wannan yarjejeniya haka kasuwanni akwai akwai akwai kwamitin kasuwa wanda suke kula da tsaro da tsafta da tsare-tsare da da sauransu to dan adam duk inda yake bai yiwa ya rayu sai ya samar da waɗannan tsare-tsare ko yana sane ko baya sane dole ya wannan tsare ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابها ذاك شكا القوري yana daga cikin abin da duk ɗan adam da ke rayuwa a duniya ya yarda cewa cika alkawari karamci ne mutunci ne saba shi kuma rashin kirki ne ala ijabiha li ba'dihim ala ba'd wa in kana minhum alqadir alladhi yuwaffi bidhalika kama tafaqu fi ijabi al-'adl wa sidq wa in kana minhum alqadir alladhi la yuwaffi bidhalika duk da yake a cikin sa ana samun wanda yake zai iya amma kuma sai yake cikawa wato mutane suna iya saba alƙawarin amma dai yarjejeniyar da aka yi ta a duniya shine kowa ya yarda cewa cika alƙawari dole ne duk wanda ya alƙawari kuma ya cika wanda kuma duk bai cika ba ana mashi kallon mara kirki mara mutunci wanda bai san ya kamata ba wannan ba sai inda ake addini ba ba sai inda akwai qur'ani ba haka nan kamar tafaqo ala ijabil adli was sidq kamar da dukkanin dan adam suka hada kan wajibcin wato adalci da fadin gaskiya fa idza tafaqu wa ta'aqadu ala ijtilabil amri alladhi yuhibbunahu haka idan dan adam suka hadu suka yi yarjejeniya akan samar da wani abu wani al'amari da suke so wa dafi al'amri alladhi yakrahunahu da tunkule abin da suke ki a'ana ba'dhum ba'dan ala ijtilabil mahbub sai ga suna taimakon junansu akan samo da abin alkhairi wa nasri ba'dihim ba'dan ala daf'il makruhi da kuma taimakawa junan su wajen tunkuɗe barna tunkuɗe abinki dan adam ya yi ittifaki akan samar wa da kan da junan su alkhairi saboda haka shi zaka ga inda mota ta tallace ko su suka tura maka saboda wannan ittifaqi na dan adam akan samu da alkhairi inda za a ce ga gobara a wani gida sai a zo a tare a ce a kashe ta saboda haduwar dan adam akan kawar da abin da yake na barna walam yata'aqadu bil kalam koda walau lam yata'aqadu bil kalam koda ba ta faɗa a magana ba ba taba bana jawa kutan guda an gona gwamnati za ce to jama'a din da gobara ta shi za mu zo da gudu mu kashe ba za a faɗi wannan ba da amma in ta tashin za a kan hudun fa nafsu shirakin fi amrin yujibu alaihi mustilab ma yasluhu zalika al-amr al-mushtarik wa daf'u ma yadurruhu ka ahli an-nasab al-wahid wa ahli al-balad al-wahid yace fa nafsu shirakin fi amrin tarayyar su kawai akan wani abu yujibu alaihim zai tirsasa musu ijtilabu ma yasluhu zalika al-amr al-mushtarik samar da abin da zai inganta wannan abu tare yadda muka yi a masallacin da muke da mallaka shi shi sa muke da limani muke da ladani muke da masu karantawa muke da masu shara muke da masu gadi saboda duka manfa'an mu ce shi sa muke da masu wankin bayi duka manfa'an mu ce saboda tarayyar mu ko da ba taba zama an yi wannan tunanin ba amma dai dole za a yi haka wa dafi ma yaduru da kuma tunkuɗe abin da zai cutar da wannan wurin ka ahalin nasabil wahid kamar yadda ma'abuta dangantaka ɗaya suke wa ahlul baladil wahid da ma'abuta gari guda suke fa inna tanasuba wat tajawura domin ita dangantaka jini da makwabtaka yujibu ta'awun yana tirsasa taimaka wa juna ala jalbil manfa'ati mushtaraka wajen samar da amfani da ake tarayya da shi wa daf'id dararil mushtarak da tunkuɗe da ake ainihin tarayya akan cutar wata to duk sanda dan adam yayi rauni ya kasa yin wannan to sai ya samu kanshi a cikin sawarwara irin wanda muke cikin nan yanzu me yasa aka wayi gari misali yan kwacen waya yan fashi da makami yan ta'adda yan kaza suka addabi al'umma saboda kin yin tarayya wajen tunkuɗe barnar da muke da muke da tarayya wajen cutar da mu shine da mutane sun koma ka'idar cewa wai in dutse ya wuce kanka ko jifa wuce kanka ya fada kan baban kowa ka a ci uban kowa ɗin ta yi zama kamar wani ashariya ku to sai ya zo ya faɗa kan baban wani ɗin kuma ya sake faɗa kan baban ka wata rana misali yanzu duk inda ka ji waɗannan yara masu ƙwacen waya da ƴan sun abu ma ya wuce ƙwace yanzu fashi suke da makami yanzu saboda yanzu ba wai sai ka fito kan titi ko kana buga waya ba a a cikin motar ka a gosulo ko a ko a kan keke nafi kai har cikin gidaje suke shiga da daddare da makami su ɗauki wayoyi kaga wannan sun shi fashi da makami kuma yara ne ƴan anguwa an san iyayensu an san ƴan uwansu an san zuriyarsu me yasa saboda kowa ɗauka yake ko tunda dai ni ƴaƴana na sa su a makaranta da hadda da islamiyya da boko ba ruwa na fita da su a mota in dawo da su shikenan kowa ya san yadda zai yayin shi to kuma ita al'umma ba haka take rayuwa ba dan ba kai kaɗai ne iyaka al'umma ba kamar yadda misali in kace ni na gyara kwatar gidana ba ruwana ruwan gidana yana fita zuwa bayan layi ai ba kai kada yake da bayan layi ba wani zai koro nashi matsala ya zo ya toshe duka hadda naka haka dan mutum ya dauka wai yayi gida shi ba ruwan shi ya katange da sauransu to wannan abin da mutane suka kyama suka ki wanda da ake cewa duk da da ke cikin al'umma ba shi yake cewa ɗa na kowa ne a haɗa a ƙawata mai a haɗu a taimaka mai a tabbatar ya samu ilimi ya samu tarbiyya ya samu sana'a duk ɗan da zai da waɗannan abubuwan tashi zai iya zama da ideal mind wanda da yake da sana'a yake da ilimi yake da tarbiyya ba ruwan shi da waɗannan matsalolin kuma ana wata zanga-zanga ba za ka gan shi ba kuma ce a yi kone-kone ba za ka gan shi ba don yana gurin sana'a shi ko yana wajen karatun shi ko yana da aikinsa to amma sai aka kau da kai cikin sai aka waye gari 'ya'yan da suke cikin waɗancan matsalolin na maraici ko talauci ko rashin uba ko rashin ilimi sai suka zama sun yaɗu a cikin mutane to haka mutum ya dinga safara kwaya yana kawo ta cikin mutane yana gana tunda shi baya sha yayin shi ba sa sha shi kai kasuwancin shi yake shi kai ya bude kemis din shi ko ya ba in ya mari shago a gidansa ya bude kemis na sai da kwaya yana ganin ba komai ko to haka waɗanda suke sha za su cutar da shi wannan shine abin da yake faruwa wannan abin da yake faruwa a birane misali yanzu misali yanzu ana jin cewa wai a Kano ne abin ya shahara mutumin Zaria da Kaduna ganin babu ruwan shi ko to zai zai gangaro ya zo nan zai gangaro zai zo kar ka dauka wai dan kana Zaria ko kana Sokoto ko kana Giwa ko kana Azare a ba ruwanka ai barayin waya ai a Kano suke kawai wata kila ta zaka je Kano ka gaba da su in baka je Kano ba yan iskan garin ku za su koyi wannan iskancin da haka duka matsalar mace gaba ɗayan mu ba yan Kano kaɗai ba ba yan cikin anguwannin da ake yi a Kano wasu wasu anguwannin ai ba a yi irin anguwanni na geto haka da namu na hausawa inda ake da cunkusu ake da high density na al'umma nan ake yi kotu ba iya nan da tsaya ba sai ya shiga ko'ina wannan banditiri da ba labarin shi ake ji ba sai ka ji a fim ba da can abin da ake ce mai kidnapping wala sai da karanta a crime fictions ko a gani a fina-finan america waye taba zamanin zai zo nan kusa a yi a gusau a yi a zaria a yi a kano a yi a maiduguri a yi a taraba waye taba zamanin da buga bom ba sai dai a gani a finafinan indiya ba ko irin finafinan na action films da ake na america wai sun za a buga bom a kaduna a buga a kano a buga a maiduguri a buga har a abuja a buga a masallaci a buga a cuci duk kowa ya gani wannan yanzu saboda wannan sakacin da aka yi ta yi da abubuwa kowa ya ɗauka shi ba ruwan shi to sai an zo duka sai ruwan ya cinye mu gaba ɗaya saboda haka wajibi ne al'umma ta zama tana da wato tunani game da yadda za ta yi ta gyara matsalolinta al-mushtaraka kuma ta kawo kanta manfa'a al-mushtaraka to a irin nan idan aka zo irin wannan babu to kowa a cikin al'umma memba ne a cikin wannan harkar kanka ce wai sai dan aqidarka ko sai dan kabilarka ko sai dan masallacinka a'a kowa da ke cikin wannan al'umma yana tarayya cikin wannan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarayya da Yahudawa a wajen samar da constitution na zaman Madina kama saboda rashin hangen nesa irin na mutanenmu yanzu da zaran an zuba irin wannan abin ina aka ga wani malami da wani na wata kungiya da wani tsohon dan sanda da wani wakilin inyamuran garin sai a ce ai malamai ma sun lalace yanzu da kaza suke alhalin kuma wannan maslaha ce amma shafi kowa ba magana da yake a nan wajen sun an gama kowa ya je aƙida shi annabi ya yi tahaluf da yahudawa akan a zauna lafiya a madina bai kuma warware alƙawari da su sai da suka warware malin yace fasar lishraku bainahum taratan yuthbitu yathbutu bi fi'li haka wani lokaci tarayya ta kan tabbata ne da aiki kawai wa huwa taqa ta'aqudu ala ma fihi khair shine yarjejeniya akan abin da yake da alkhairi gare mu wa taratan yathbutu bi fi'li Allah ta'ala wani lokaci kuma da aikin Allah وقد جمع الله عز وجل هذه الأصلين في قوله تعالى ألا يا حد ودنن أتكن فتنسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كجس أوران ألا لكي روكو وتو ألا لكي روكو يكاومك آجج يكاومك الخير والأرحام muku ji tsoron zumunta wadda take kawo muku alkhairi sai ya kawo muku agaji ga junan wa zakara fi hadhihi surati al-umur allati bainahum min jihati al-khalqi wa hiya min jihati al-uqudi kuma a cikin wannan sura suratul nisa'i an ambaci abin da ke da alaka da mutane ta bangaren halitta abin da ya shafi misali gado abin da ya shafi aure abin da ya shafi saki abin da ya shafi al'uqud abin nan alqawra kama qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra Allah shine ya halicci daga daga ruwa ya halicci dan adam kuma ya sanya shi ya zama nasaban dangantaka wasihiran da kuma surkutaka auratayyar da take haifarwa za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh